إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara turin a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke angola karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 19 ga wata na al-muharram hijira shekara 1444 wanda ya dace da 17 ga watan 8 2022 yau insha Allah za mu yi darasi na 102 cikin littafin wata ta imam malik rai muhammad za mu tashi bayani na الوقوف بعرفة والمزدلفة maganar tsayuwar arfa kuma da maganar kwana ko sarka a musdalifa kan wannan sha Allah za mu fara bayanin darasi na ɗari da biyu حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف وارتفع عن باطن عرفة والمزدلفة كلها موقف وارتفع عن باطن محسن abin da yake wannan ruwaya cewa mamaliki cewa labari ya same shi da cewa manzana sallallahu alaihi wasallam ya ce arfa dukkanta mawkif ne mana duka hilin arfa inda aka sa hudu da arfa na arfa tana da iyaka inda aka iyakance ta wanda ba ne sananne ba tana da ya zo ma tana nabi ibrahim alaihissalam aka samu iyaka ta arfa da mina da duka musulma ba manzala ba ya zo ya yi wurin ko ya tsara wurin wuri ne sananne da iyaka shi da komi da alamu to nan kenan duk abin da ake cewa hilin arfa ta kulluwa mulki duka inda yake da sunan harfa duka wurin tsayawa ne ke nadini da ka tsaya wata ruwa da ta tabbata ya ce wa kama tuhon na wani kullu hama ni na tsaya a nan nan inda ya tsaya kasan dutse ne ba saman dutse wani da mutane suke hawa ake wahala wajen hawa shi ne hau saman dutsen ba to a inda ya tsaya ma don ka wani ya ce ai dole a yi ta kokowa ko gwagwarmaya ya mutum ya tsaya a wannan wurin da ya tsaya ya wannan bayanin cewa arfa dukkan da ni na tsaya a nan musulwa ce amma duka arfa ko ina inda ka tsaya ka tsaya arfa ka samu kanka arfa kai ba dole bane ba sai ka zo wannan wurin da shi ya tsaya ba da zamu magana don mu zamu magana dutse ba bisa da magana hawa sama ba su ita kullum da ya na abu da ba wanda ba shi da wani asali ko tushe wani muhimmanci sai ka samu dutse kenan su ya ce wartafi'u an faɗin orana orana kwari ne tsakanin arfa da musdalifa kuma zana ya tsaya a nan da lokacin tsawar mai taso ya shigo kudin arfa kenan wannan iyakin kenan sabar wannan wurin gab da arfa ne kenan ku huto daga wannan kwarin na orana ku huto ku taso daga cikin kwarin kenan ku hayo sama filin arfa والمزدلفة كلها ita muzdalifa duka wurin da ake cewa muzdalifa iyakarta ita ma dukkan da ka sauka wurin tsayawa ne ba ya kaje ba wani dutse kusa ko kaza dutse a cewa suna kuma su yi da wani dutse a wurin ko mashahar haram babu dai wani wurin kare da naka ce sai an tsaya a nan a yi na musdalifa yadda yake arfa din da ka tsaya arfa ce ita ma musdalifa din da ka sauka musdalifa ce ta ce amma wartafi'u an batar muhassir amma ku taso ma'ana ku bar batar muhassir irin ma da wuri tsakanin mina da musdalifa kenan a huto daga nan a tsabka a musdalifa shi ne mana abin da yake musu kira kenan kenan a nan iya ji hankalin su kenan a shigo hilin in a shigo hilin to duka batar muhassir shi ne da ake ba da hikaya ko labarin cewa a nan aka hallakar da ashabul fil shugaban anan aka saka masa da azaba shi da wannan wurin wurin sanan ba ta muhassar kenan hutu dan bike bai kace dinin mustalifa magana kenan to bayan wannan ruwaya za mu je kaman a ƙa'ida ta hadisi hadisi na mukatta da babu a gadi ba malaka yace ko balaga wanda bai da amma akwai hanyoyi a ta cikin sai muslim akwai ruwa daga jabir hadisi na musul tabbas annabi ya wani magana sallallahu alaihi wasallam na cewa arfa dukanta wurin tsayawa ne haka musulifa duka wurin tsayawa ne babu wuri da aka ayyana sai a nan ne ta yi ko fatala kaza duk da yi وحدثني يحيى أو حدثني عن مالك حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول اعلموا أن أرفة كلها مطر إلا بدن عرنا وأن المزدلفة كلها مطر إلا بدن محسن نعم عبد الله بن زبير كي ومن شي شام شام بن عمر كي جاء عبد الله بن عمر yana cewa iya sanar da mutane ka'idar wannan wurin ko matsayin wannan wurin ta ce ilamu ku san da cewa an na arfata kullum magi arfa ko ina wa wurin tsayawa ne na yana jan hankalin su kenan kansu da shagaltu da wuri kaza ko mu'ayyani wuri kaza arfa dukkan ta mawqif ne wa bana batan urana ni yasa batana batana yasa arfa ko ana ko arfa yasa nawa amma bunda ke dai ba aka bane ba yace wa annal muzdalifata kulluha mawqif ita ma muzdalifa dukkan ta wurin tsayawa ne ban batan batan muhassana wurin za ce hanya ce dan kwari ne a gab tsakanin nan da muzdalifa banda nan ke dole ka taso ka hayo sama kenan nan iyaka ta kare shi da abin da ya gabata masa ruwaya nan ma dai shi ne maganar ta zo hadisin da ta mako ana na Abdullah bin Zubair sai menene ne ke cewa karkashin wannan ruwaya qala malikun qala qala Allah tabaaraka wa ta'ala falara fasana ya kawo na hashashin ma'alumatu na magana haji watanni ne sanannu to wani fatattun haji wanda ya ne aikin hada a cikinsu falara fasa wala fusuka wala idalifin haji wannan kalma imam malik sai fasararta ta da su a cikin alkur'ani wanda allah ce wanda ya ne aikin hada a cikin watannin haji to falara fasa me fa na fasa mai wada ku sun kula da hajji wannan kalmomi guda uku ne imam malik rahimahullah zai fassara su qal farrafasu isabatu nisa wallahu a'lam eh yace arrafas kalmar mana da ta rafasa mana mu'amala da ko kwanciya da mata kina wanda yake cikin aikin haji bai mu'amala da duk suna ka arrafas cikin tafsirin ta akwai duk abin da ke kaya ga jima'i hira ce ta sha'awa duk abin da ya shayi dai suka je jigo abin da abin da ke mu jama'a jima'i sai imam malik sakara a rafasa ma'ana zuwa wajen iyalai ba a cikin aikin haji ba a zuwa wajen iyalai amma ce wa kullum Allah amma Allah shi ne mafi sani kaga da kenan fasara ce ta kan abin da kika shine jini yace wallahi a'lam kuma ya kawo hujjoji wanda ya dogara da su yi wannan magana da ya ce da ya fasara a rafasu da magana sabatun nisa ya ce ƙalar lahu tabaraka wa ta'ala ko hilla na kuma da lalata da ban rafasa da nisa kaga madogara ki Allah sun wata Allah ya yi magana a kan magana masu alhaji ce Allah mai girma da buwa yana cewa an halatta muku a daren azumi arrafus ila nisaikum kuje sada a murku a cikin dare daga rana ta hawa da an kwanta na tashi ba maganar saduwa da iyalai wani aya ta halatta kenan maganar an halatta wani da kuma da siya a rashin da zana sa'i an halatta mu a daren azumi kwanciya da mata sunan imam malik ya fasara wata aya da aya qur'ani da qur'ani ya fasara ya ka wannan tafsiri na arrafas da wannan aya ta qur'ani kenan haka damar suke to suke na fasara mana kalmar ta arrafas kenan ba magana wanda yake cikin aikin haji ba magana saduwa da mace an hana tunan ai ce kuma ya ce wal fusu ya ce da fusu me ake yi a fusu ya ce azabu da ansar yanka yankawa gumaka yanka dabba don gunki shi ma sai ce wallahu a'lam Allah shine mai sani amma ga mu da imam malik yace qala Allah tabaaraka wa ta'ala aw fisqan uhilla li ghayri Allah ya hujja cikin an'am da Allah bigima ruwa yake cewa qul la ajidu fi ma uhi ilayya muharraman ala ta'ami ta'amu illa an yakuna maydatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir innahu rijs ko aw tasum aw tasum li ghayri Allah manzura garba yi magana ajin zuwa kashi ne wannan la kafur rahim kenan wannan ya imam ya bada wannan aya da Allah ke magana cewa qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'ati ta'am ga ya musu la ajidu fima uhiya ilayya muharraman don samu ba a cikin abin da ake min wahayi don samu ba wani abu wanda yake haramu ne ala ta'in da ta'am da abincin da ake ci to nan wannan aya tana magana a wannan aya ce mai sura ce makiya tana magana ne kan mas'ala abin da manzo Allah ya isko na sa'iba ko bahira ko hausa wanda ake da sun fice dabbobi suka haramta na jahiliya da abincin dabbobi suka haramta a san kwalle cikin al'amuna bayani ya zo akan ture wannan duk abin da aka kira na haramta wannan halitta wannan sun abu da yawa suka kira na jahiliya ba bai alaka da addini to shi a wancan annabi ya wannan magana a wancan zamanin da akwai ma'ida mai kana da mabata wannan kan sunna ta kasa da aka haramta don wasu a cikin magabata ko suka wannan aya suke ture duk haramta na wannan ba wannan ba gudu da ta sa Abdullah bin Abbas ya yin karin ya karamta kashin wannan aya ta zabe sananne abu da ya gabata an san an samu ta kan magana wannan aya ce sura ce makkiya tana magana a Makka kenan abin da zama ma'ida a Madina da sauran hadisi suka zo suka haramta sama dai dole mu haramta abin da sunna ta haramta ko Qur'ani haramta daga baya amma na farko da ne annabi ce ni bin samu wani abu da aka ce mun haramu ne ba ala tsarin ya ta'amu akan duk wani abu da ake ci yace la yakunu maitatan sai musulmi a wata man masafuhan ko jini mai zuba nan kawo masafuhan ya ya ɗauki mana akwai shi wadda ake audaman jini akwai matsalar mai cikin rayuwa yau wajen ɓangaren nama za ka mutum ya zo iya dafa nama jini a sama ko jini jini a jikin nama ana yanka nama ga jiki jini a jikin shi ya wannan jini shi ma ramun na jini ne wannan ce rayuwar magabata annabi yara sabbin sun ta abinci kuma cewa dama aya tana magana haramta jini mai kaɗauwa ke jini da yake zubowa daga cikin dabba shi ne haramu banda jini cikin jijiyoyi jini cikin jijiyoyin dabba na tsakanin nama da nama wannan shi daga suna dafa abinci jini iya yawo a saman tukunya wasu su gamsu sabai ka kenan dama kuma za a yi za a yi rabu ta zama masu kuwa kenan don kafa wancan jini na cikin tsoga cikin nama ba haram ba ne ba zaman masu kuma ka yi magana jini ke cikin tsoka cikin nama cikin kashi ko da ka gan shi wannan ba matsala safai suna dahuwa ko na iya bayyana a sama ba wani matsala da ta kawo a ci haramu ne kuma shi ma Allah ta da masu kuma to ya ci alamar tunzizin ko nama alade alade alade ya sa alade ya ce ino wani kazamta ce to ya ce a wani sukan wanda da ke rallari ko dabbar da aka kama sunan wani Allah ka yanka shi ne mafi imam malik kenan da kawo ayar ta hujja da ya fassara wal fusuq da Allah hana maganar cewa yanka dabba dan wani Allah shi imam malik haka ya fassara kin ya rike abin akan yanka dabba cikin maza suna ga cewa a gaskiyar magana abin ya yi iya da kwadi wanda cewa ibn wahab daga abdullah bin umar ya ce fusuq al ma'asi kullu duka ma duka saban Allah ya ce tukura kamar da bin umar ya fasar haka nan cewa fusukin ya lokacin dukkan laifi balle a cikin makka daga nan wannan iya daga ciki ne ba da hujjoji ba lalle ne amma da abin da ke kunshi ba da maganar yankan dabba kadai dukkan fasikanci dukkan abin da shi saban Allah a haram sai zuma malaka ne ya fasara mana arrafas cewa jima'i ne kenan mutum daga cikin ne ake haji ba da balagon haji ba lakin wani magana haji alhaji bai kaza alhaji bai kaza alhaji a lokacin da yake cikin harami lokacin da ya talbiya ta haji ko umara shi ake magana alhaji amma lokacin da ya warware bai suna alhaji suna alhaji ya kama ka lokacin da kake cikin aikin harami lokacin da kake cikin ni ake niyya shi ta mu alhaji mu anan alhaji kaman karramawa ce mu ya zama to a ta wani kamar suna da mana girmamawa masu a can kace alhaji kaman ka ka wata wulakanci ne ma a ce bako ne da wani mahaifi ya maka magana ce mai alhaji balle wannan takarun wannan suke sun zama yan gari sai ta kaman kamar yana zai ce mata alhaji kayan mara da shi ba da abin da zuwa yanzu alhaji bako ne ko mutum ce zara shi idan ce alhaji kuma kare na ki haka sai da kika wannan yan nan ne amma a yawancin ne lokacin alhaji ba sai da maka magana kenan alhaji kurum wanda yake cikin aikin haji wanda ya baƙo mutum maka ya ba ce baƙo kuma ce ba baƙo haka zai suke baƙon maka ba baƙon haji to kenan kenan an kai muku kuma magana alhaji mulki alhaji an hana shi kaza bai kaza bai kaza lokacin da yake cikin harami na aikin haji ko umara to wannan magana zulma wake ya fasara mana rafasa da alfusuk wal jidal fil hajj me jidal a cikin haji da aka kawo magana aka hana ta Allah ce dole shi ake ake haji wani shi ake haji ba ba rafas ba ba jidal me aljidal yace anna quraishan kanat taqif inda al-mash'al al-haram bil muzdalifa bi qazah وكانت العرب وغيرهم يقفون بعرفة فكانوا يتجادلون يقول هؤلاء لا نعثر ويقول هؤلاء لا نعثر abin da ya kawo ambatar kamar aljidad aka hana cewa ƙwarai shawa asali kayan mutane sun da su don ƙasa ƙwarai canjin addini da shirka da bida'a ta shigo musu aikin haji a wancan bayanin yan uwa aikin haji ba manzala bai kawo shi da salama ya zo ya maida shi akan asakin yadda ibrahim a kan yadda tsora shi dama akwai aikin haji da abin da aikin haji maganar mina mun zalifa arba ta akwai ba manzala bai zo hara aikin haji da arba da wani zalifa ya kawata dama akwai tana mai ibrahim salama to sun zo sun soko da wasu ababe na bidiyoyi da shirka a ciki daga cikin abin da suka kirkira me ya ce kwarai shawa kan ta kifa tana su in suka zo an aka zo mina suna zama mina to in za a wuce arfa su suna tsaya wajen mashan haram a muzdalifa no ana tsaya dutsen kasa dutsen sananne a a muzdalifa to a nan suke tsaya su mashan haram nan sai su mana kenan bus su kucewa arfa idan an taso rai kenan aka ce an taso rai tara ga wata ran arfa bayan kwana mina in za a wuce ana tsallaka muzdalifa a tsaya arfa ta kwaka wani arfa a dawo wani da nufa a kwana ta kwa zo mina ko to su da suka taso daga mina ba su wuta daga muzdalifa sai su tsaya na mashan haram kwarai shawa a cikin laraba sauran laraba wuce da suke su wuce da suke me ka haka asalin abu annabi sallallahu alaihi ibrahim salam ce yake zuwa su wani abu ne suka sa a kansu ta bida a sabuwa cewa ai kwarai shawa a halin haramin wanda yake cikin harami yaushe kun san ai arma ba cikin harami arma ba cikin harami arma tana wajen harami ba cikin harami makka ba cikin harami makka tana wajen arma kai arma ba cikin harami makka kan harami yana hudud to sai suke ga cewa abin da suke kira musu na addinin sabo cewa dan harami ba zai huta ba daga harami yake wani wuri daban wajen wajen harami na kenan su suna nan a cikin muzdalifa a cikin harami na akwai ruwa bukar kuma sun ta tabbata jubair na mutum ya tun a jahiliya tun a ƙarshen aje ya ga muhammad ya ga muhammad a ran arfa suna zuwa aikin haji sai ga manzon Allah muhammad arfa ta haji humus wannan hada humus wannan bukuri shi ne aka zo nan ta zo take mamaki ya ga muhammad ya zo nan wurin ta zo da jahiliya ma manzon Allah bai tsayawa nan huje yake sai sai arfa amma su ɗan ganin su kure shi ba su tsayawa ba su ba su zuwa arfa a nan suka tsaya a mutum ba su ta amma ce ya ga manzon Allah a lokacin jahiliya a arfa take mamaki wannan bukuri shi ne kashi nan ba kurisha ba kurisha mana da mu shi kan addinin ibrahim da mun ya kan addinin ibrahim da zalzala ba kenan wannan a wannan abin da kirkira mai ƙureshawa na maganar ba a wuta daga cikin harami ita ta same su to shi ne yin aka da ake gardama ganin to shi ne yake cewa malar yake cewa fakaru ita da lulun suna jahiyar tsakanin masu tsayawa a musulifa da masu wuta hilin arfa ra'arfa ya kuna haula na hannu aso kun sa ta amuka daidai saboda masu wasu mana wasu ce ai mu muka ba abin da Ibrahim yayi haka Ibrahim masu mutu wa kenan masu tsaya arafa mu muka yi daidai su su ce a ya za dan harami wuta mu muka zama daidai mun girma harami ake da gardama ta ra'ayi amma wancan sun zama kan daidai da annabi Ibrahim alaihi salam ya tsaya arafa su kuma wani ra'ayin su ne aka so ko musu ba ba nasu kai ra'ayin kuma shi bai cikin nasu yace wannan gardama mamalka ce ita ce asalin magana ta aka ce walaulaci da babu jayayya to duk da wannan shi imam malik nan ma ya keɓance abin kan wannan amma iya ɗaukar dukkan abin da ka hayaniya kurin a kaurace mushi ya ce ƙulu haula na an aso kun sace mu muka daidai wa ƙulu haula na an aso kun sace mu muka daidai fa qala allah tabaraka wa ta'ala wa li kulli ummatin ja'alna masakan hum nasiku fala fala fala nasi'annaka fil amal wa du ila rabbika innaka ala ala hudal mustaqim ya ce allah na girma da buwaya ya hau da cikin ƙorani ya ce wale kulli umarin ja'ana masu kan humna su ku kowace al'umma mun sanya mata irin nau'in ibadar da za ta yi kai annabi ne ga abin da ka tsawa kan shi ta haka falar na zai naka al'amma kan su yi jayayya da kai kawon al'amari na maganin huta daga musdalifa a tayarfa mu yau kana lokacin da aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ai haji guda yi hadda aka zo haji an hoto daga mina shawa suna kallon manzon Allah ya tsayawa zai irin tasu ko hujja zai da Allah a rashin ake ne suna kallon ko suka ga hukun ya huce ya huce muzalifa ya tsayawa a wani abin sabo a wajen shawa suna tsayin mun muta kan kai Muhammad kan ya zo na sabo da mun musan shi ba ba ko ne shi ne wuta ko sai wannan dama shi dama shi ne tsayawa to a zai kallon shi aka kalla ake koyi da shi ya zai yi shi za ka gano ma amma can dama a ruwan jiwar mutum ta bukari musulun can dama ya wuta a can yi ka tsayawa bai tsaya ba a nan a suke da ta dama to amma yanzu a shi kallo shi ake koyi da shi suna tsammanin bukure ke ne a nan musu shi suke bi shi ma zai tsaya a arafa a musdalifa sauran jama'a su wuce arafa sai suka ya zo ya ci ta yanci to wannan sabuwa ce kusan to kan wannan kai annabi da kenan a aka aka shara ta kenan kanka yi jayayya ko gardama da masu ganin cin ɗinkin yayi haka Allah ya ɗora maka wannan ibada ta aka zama ina maka to imam malik ya kawo aya kenan kan dalilin wannan maganar jayayya kan wannan a ta wado da rabbik kai kira zuwa ga ubangijinka innaka la'ala hudan mustaqim tabbas kana kan shari'a mai tsaka hanya mai tsaka fa hada aljidal fi ma nara wallahu a'lam malaki malaki ce wannan ita ce jayayyar da Allah ta wani da ta haji babu jayayya ya ce irin wannan jayayya ce Allah ke magana amma ce Allah wa Adam Allah shi ne mafi sani yau kullum wannan iya karanta da mu gaskiyar magana asalin malikiya ta imam malik daban ne da abu da yawa da ake dangana malikiya ko ra'ayin malikawa yan karshe duk abin da zai yi duk ta shiga duk abin da zai kama hukunci kaza ta karanta wata madogara da yake a kanta da ce kaza ga dalilin shi ko ka ture ko ka bi ko ka bata wani shi dai ga shi ba kuma take ba kurin ayi kaza ayi kaza ayi kaza haka kurin doka wanda kuma shi ke da sauki suke kuma gabata duka wani maza gaba daya duka su mafi yawan su haka suke cewa dan haka ce kaza haram ne mai dalili da an san malik bai haramtawa abu wani bai haramtawa abin da na bai haramta shafi bai haramtawa duka haramci daga Allah kuma gari suka zama wa'annan suna bayanin nasi ne in maka to da suka ce kaza haram ne ko kaza halaka ne suna ƙwarin kamun ga madogarin in ma wata aya ko hadisi ko wata fasara ta wani makamanci yanzu ne ganin littafi babban littafi amma babu aya babu hadisi kurin haramta da halittawa ne dole kenan kaga an ba mai kware wanda yake da fadin ilimi wajen bincika wani ma abin ya kai numa an wanke man gaba da fitin kwallo waka ce kurin an wanke shi gaba daya kaga wannan ya karin almajiri da ya karin karamin da ba duk abin da ake ce zan ko zan mu'akkad abu ne mai wahala ga wanda yake ba an ba babban malami da suke magana to haka duka da zuwa da kansu ko an zuwa da kansu wannan haka suke da abin su kawo adam in sallah ce in an ga an aure ce aka ce kaza in sun kama ga dalili kaza ga dalili haka suka ce abu har yayi sauki yayi kuma samun gaskiya madogara balle ga almajiri ya mace malami ya san dansan gaba da to nan da yake na imam malik da ya kai maka wannan tafsiri da ya maka sai ce wannan abin da wannan jayayya da take ake magana tsakanin masu wucewa muzdalifa da masu tsayawa da masu tsayawa a cikin muzdalifa kan wannan jayayya ce Allah ke magana a cikin abin da muke tsammani abin da muke ƙara amma ce Allah shi ne mai sanin daidai ita wa qad sami'tu zalika min ahli al-ilm kuma yace kuma wannan magana ne na shi ta daga malamai ina malaman su su tafsir wannan arrafas da fusuq da jidal akar cikin hari wanda cikin dai shi ma ya ji shi ne a wajen magabata ba kuma ka yanka wani wallahu alam da mu ciki yanzu dai alamuhim wurin magana ta a musan da yanzu matsayin arafa da tsawon tsayawa ne musa da tsawon tsayawa ne kuma maganar cewa asalin al'ada ce ta kawo a kore shawa tsayawa a muzulufa a nasir shari'a asalin aikin haji araf kowa ke tsayawa ma'an tafsirin da aka tafi da fasa babu ana alaƙa da mata babu saduwa da mata kula fusuka babu babu fasikanci fasikanci na mata da fasikanci da yanka dabba wadda mana ba dan Allah ba akan wani gumaka duk da miji bayani maka a cikin tafsir Abdullah bin Umar ya ga dukkan ma'asi duk saban Allah ne yake duk da asan nau'in saban Allah kuma da magana jayayya duka jayayya ba ta ce ba sai magana ko ce ma amma babbai wannan ita ce babbai akan abin da ake magana a tafsir Imam Malik rahimahullah sai wakufin rajulu wakufin rajulu kuwa girka wakufu ala da wace nan maganar tsayuwar mutum na ma'ana ya tsaya tsayawar arfa babu arwalla tsayuwa a hilin arfa babu arwalla kuma da tsayuwa akan dabbarka ko mu ce ka zauna a cikin motar ba ya kasar ko kasa ba ka zamana yankalgal a cikin kasa ko kan dutse na alfa ya kaga dai saman raƙumi ba saman kasa bane ba haka saman dabba saman cikin mota ba saman kasa bane ba kina babu zai ka maka shi sharaɗi ne ya yi kasar ko saman dutsen ko saman kasa ka tsaya shi zai maka da magana su'ila malikun hal yake farrajul bi arfa أو بالمزدلفة أو يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير طيب فقال كل أمر كل أمر تسمعه لخير من أمر الحج فالرجل يسمعه وهو غير طيب ثم لا يكون عليه شيء في ذلك ولكن الفضل أن يكون الرجل في ذلك كله طيب ولا ينبغي له أن يتعمر ذلك abin da yake wannan babin imam da kai matsayin tsayawa a rufe babu a rawar babu tsarki ko tsayawa kan dabba ya ce an yake cewa su ilima luku an wa malaka tambaya har da yake fara jiro ya rufa a domin da rufa shin mutum zai tsaya a ce namiji kuma zai yin zai tsaya a arfa ko muzdalifa auyar milijimar ko zai iya jiwa auyarsa a bayan safa wal marwa ko zai iya sa'ayen safa da marwa ko garzahin ma'ana tsayuwa arfa zama musulifa jiha da sa'ayi ta farmarwa shin wannan abin dole ne sai da arwalla magana sai da tsarki shi aka malaka tambaya hukumcin wannan abin iya zai da arwalla kusa da kana kana sa'ayi ta arwalla kayi daya ko biyu ko asan ko sa'ayi kai ta arwalla ya zaka iya ka je na babu ruwan arwalla ya zaka idan na bai da bane da wakilci ko jiwon kashe kawo jiwon ruwa a kwasan da warware arola akwai da tana warware ko lokaci tana warware arola to a wannan halin za a iya yin su wannan abu ba ba tsarki haka aka wa malik tambaya faqal rahimahullah sai malik ya ba da amsa wannan tambaya ya ce kullu amarin tasanu da hali mun amarin hajji dukkan abinda mai haila za ta yi a cikin al'amarin haji duk abin da hana tana damar da shi to faru zuwa da sanu kuma kanta namiji zai iya yin wannan abin ko da ba shi da alwala me ya malaka fi ishara iya ishara ga wanda suka samu masa'ala asalin masa'ala sananna ce ruwayoyi ga sanan duka da yi buhari duka da wani asar sunan haka buhari musulun cewa na sallallahu lokacin da suka zo aikin haji sun zo makka sai ya samu aisha radiyallahu anha tana kuka kukan mai kike sai ya lura da cewa jinin haila ya sami ya ce anufisti sun sami jinin haila ne ta ce na'a ya ce ai wannan wani abin allah ya ɗora ma iyan hawa فسنة كل ما يفعل حج قال ألا لا تؤذي بالبيت سنة كل ما يفعل حج كي يتذكر إيش متى كي يتذكر أبن الحج كي بتوجي قومي بقى duk abin da ake aikin haji zaki kurin abin da ya toke mata kanki tawafi na ka'aba wannan ruwan ta tafatata sannan na kowa san magana ba wani jayayya kanta sai imam malik ya dauka magana duk abin da mai haila za ta yi a cikin aikin haji to namiji zai babu a rauda kan hujja mai malik kenan kan wacce matsala take ishara kenan wannan an san kenan duk da ke ta komi annabi ke bance koyi ban tawafi kenan duk wani abu bai ce kenan za ta haka aisha kuma ta yi aisha aka zo da ita aka huto da ita mina aka huce arfa da ita aka yi da ita aka dawo muzdalifa da ita aka zo mina ta yi ciruwa ta yi komi tukun daga baya bayan tsarki ya zai tawafi wannan kenan shi ne hujjar imam malik kenan tun da mai haila ta yi kai ma kana iya yi babu arwata tunan mai masa'alar sa'ayi sa'ayi wani abu ne wanda shi an san ba a yin sa'ayi sai bayan tawafi to dan an ce ana iya sa'ayi babu arwala za ka zo kai tawafi ka je babu arwala kaga nan ba a magana tawafi abu ne a kibince shi tawafi abu ne sananne ba a tawafi sai da tsarki sai abu ne sabanin kan arwala akan shi da suka ce kiran da ta kace ne magana shi tawafi iyayewa da arwala kai tawafi ka kare tawaro ne me yake bayar tawafi sai ayi ko a umra ko ajin haji to kan zikina na mu doka idan mutum iya cikin sa'ayi ba matsalar komi da a rata wuri ka ci gaba da sa'ayi ko shi ne magana ko kenan ko a arfa ko a muzdalifa ko a wani jiwa ko a sa'ayi babu sharaɗin a tsarki gana kenan da imam malik ya ke bayani kanta ya ce idan namiji ya yi wannan abin da aka guda hudu da aka jero babu tsarki sun la ya kunu alai shai kun ba abin da aka dora mai ce ɗaya ne kaza ya kaza ba abin da aka yi ce walakin fadar amma duk da haka yayi amma mai ana fadar abin da ya yi an yi kuna rajo su zai kulle tahira abin da ya yi ka yi tsaya arfa da arwalla ka yi muzalifa da arwalla ka yi jiwa da arwalla sa'ayi da arwalla shi ya yi amma ba dan ba cewa in ka yi da yi ba ko gane an gane ko ya ce walayen baƙi lau an yi ta'ammada zalika bai kamata bai kamata mutum da gangan ya zo kurin don da yanci ana iya tsayuwa ba a rufa ba a rufa kun ka tushe ta kuka zaman ka ka tushe a rufa kuka zaman ka ka tuka fana kwanan shi kenan kuma ga ruwa kuka komi ka ce a ya ba dama ba da rufa ba a ka rufa ka ka yi zama cikin tsarki iya da kyau ka ya doyin da gwamnatin tsarki in kenan yin shi ya yi kuma da gangan kakai amma in ta kama ba laifi ba ne ba a mutum kai da gangan kai abin da ya yi kenan abin da alwallah wannan magana kenan ta hukumcin babin imam malik ya hukumcin tsayuwar arfa don a kanta muke yanzu wannan ya biyo bayan ne akan wancan muna magana magana tsayuwa a harkar babu abu da ko ya ga maka jiwa ya ga maka sa'ayi wannan da abu muzabi to sai ya ce kuma wasu ila malikun an wa malik tambaya an roƙofi bai arfatin zarrakin a yanzu a mai ifrakin ba an wa mara tambayar yin mola matsayin wanda yake aikin haji zai tsaya wanda ke kan abin hawa a yanzu a maki rakiban zai ko ƙasa dangargal saman ƙasa ko kuwa zai tsaya a abin hawan shi dabbar shi faƙa bal yake rakiban zai tsaya kan abin hawan shi illa an yaku na biyu a bidabati illa fallahu a'adar bil'udar ya ce inda za a ce dole ne ya samko sai in iya da wani ishin lahiya ko bai tsayawa a sama ko dabba za ta sha wahala wanda ya kowa ba da zirgan uzuri ala kwasar wuta na uzuri da zirgi amma shi ba babu cewa ka samko ko ka tsakan dabba ka a cikin cikin mota ramte cikin mota ka kasar cikin mota ka duk da an zubewa mota ba ta ɗaukar ku gaba ɗaya sai dai kurin dai wuri nan dai alamuhim iya tabbatar da mu da cewa ba sharaɗi ba ne ba da kuma ganin misal ai kama ganin masu ganin shi a nan tun da ya tafi da nan sallar salama tun da ya zo arfa a kan abin hawan shi da ke dama ainihin alzawar ainihin la'asar jami'a a kan raƙumin shi yake zamane wani wunin guda iya a zakar iya addu'a wani tsawon wani gaba daya to zai su ce maka ai sun za a dakar dabba kenan dole ba ka saka ba kurin da mai wuna ka zaka wani shi ta zama a ba dole ba dama ce haka ko ba lahi ba ne ba magana ke kuma da ake magana wa kullum magana aka cewa kun tsaya ba kun da arfa ba ana ne bane wanda yawa kurin zaka yi kun ga ka dabu a tsaye baka zama babu wani magana ce ya ka tsaya baka zama sai ga nan shi ba zana ma yanzu nake akan dabar shi ko a zama ne wuni ba tsaye ba a tsaye wuni ba a cikin ranar yin arfa kurin samun ka arfa a lokacin arfa furci wannan shi ne baban wannan ya ƙari na yanzu da mun ji hukuncin da imam malik ya yi ga yin tsayewa arfa babu arwala a haka ya tayi ko kuma magana mun ji ya kawo na zama muzdalifa da sa'ayi duk wanda ya kawo ana iya yi tunda mai haila za ta iya yi kuma da magana yin arfa babu sharaɗin sai ka zauna kan dabba kana iya sauka kuma sai inda za a ce lazim ka sauko in kai da zarura ko dabba za ka zarura sai babi na hukufu manfatawul hajj bi arafa matsayin wanda ya tsaya a arfa amma mana don lokaci ne za a ce hajji ta wuce ka da zaka magana abin tsayuwar wanda hajji ta fata shi ta samu arafa me in ya tsaya bayan lokaci da lokaci ne take huce shi a lokacin in ya tsaya ya same ta ya ce haddasa ne ya haya a malik annafi an abdullahi bin umar kana ya kuwa mallam yake fi arfata min lailatul muzdalifa قبل أن يطلع الشمس قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة من قبل أن يطلع الفجر وقد أدرك الحج أبن عبد الله بن مكي بن أبار الشيوة من لم يقف بعرفة من ليلة المزدلفة دون ده بيتسايا با عرفة أدر المزدلفة بقد تسايا با قبل أن يطلع الفجر كاهن كيت ولا الفجر معناه ما يدرى أدر المزدلفة رترى دوتا رون عرفه a wannan dare ai wace gari ai a nan kwana safar muzdalifa ne ko wannan daren ai dare da ake kwana a muzdalifa sai ce maka daren muzdalifa daren an da ka'ida ce wuri ake harfa a je a yi wannan dare a muzdalifa to yace duk wanda bai tsaya ba arfa a wannan daren na muzdalifa kahin ketowar alfajar ka zo ka shigo arfa ba farfa ta wani hajji hajji ta huce ka amma wa man waka bi arfa min da kuma da fa karanta da fajar amma he ka samu shiga arfa a daren muzdalifa kafin ke ta wa alfajar faqad adraka alhajj wannan ya samu alhaji dan wannan mas'ala da da take mawqufi akwai murfu kan mas'ala wanda su mutanen Najd yawa annabi tambaya a yayin arfa kan wannan mas'ala cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a yanzu na cikin makufi na ma ya tabbata marfuni cewa duk wanda ya samu shiga arfa na mace alhaju arfa alhaju arfa haji ita ce arfa nan ne jigo duk abin da ke biyo ba idan ka samu arfa to kun biyo ba zai amma idan arfa ta wuce zan da cewa zan ba ta kace rukun haji ba mana bai kira alhaju arfa kan fasalar wanda ya shigo arfa wanda ya shigo in dai a wunin ne haddaransa shi ne cewa shi ne dare wanda yake bin wuni daren arafa asali suka misali yau muna laraba yanzu yanzu haka muna daren alhamis muka yanzu da kisan suka yi laraba mun yi ban kwana da laraba yanzu da gane mai ban kwana da yanzu misali inda muna cikin ramadan aka ga wata da dare a sha'abar muke ko a muna cikin ramadan a ramadan muke an kuma sallace ƙasar azumi ne aka wata haɗa rana za mu shigo cikin shawar kenan dare iya bin wuni na gaba yi muna ganin alabis to kenan amma ita arfa shi aka ce shi ne wuni wanda daren shi ke bin shi dukumcin su daya da wunin arfa da daren arfa rama ta Allah cewa in je ka shigo filin arfa ka yi keto alfijir raunin arfa kun ka samu arfa yan wannan shi kawo rahama ta mutanen bana abinda samu ga mutanen Nijar an zo ƙarshe abinda suke ba taɓa yi ba taɓa yi ma Nijar na ba ba taɓa yi ba a Nijar na ba a ajiye alhaze a jiddara a rafa alhaze ta wani da matsayin jirgin yawo ba ba taɓa yi ba a Nijar to Allah ƙaddara rahama ta Allah ka ga wannan sai ta shi ƙarƙashin wannan ruwaya wannan rahama ta cewa ko da dare suka zo ba rana ba su Allah ka sun zo da rana masu zo su zaka sun zo da rana kun zai continue kai tsaye ba ma zaman ko ina ko su kauce ila arfa gurin aka yi su shaɗa rana shaɗa rana aka yi su shaɗa rana aka yi su ila arfa to ita arfa inda ka inda ka yi arfa to abin da yake magana wanda ya shiga arfa da wuri kayan zawal ko bayan zawal shine aka hana ba zai huto ba daga arfa sai bayan faɗawa rana laihi ne ya huto to amma wanda ya makarawa ka zo da magariba ko isha irin da abu ana iya samun jirgi makara ko a hanya ana da bai zo dai kurin je ka arfa idan ka shiga kurin za ka yi dam kurin ka wuto shi ke rayu babu shaɗa da ka kaza kaza kurin ka je da kan ɗaya na kurin ka ɗan dam kurin ka shigo ka kamar kurin kun yi kama hanya kurin ya ka nemi zaliba kurin a ja a ya je ta ya waya ta ya waya mun zaliba hajjin kuma ta yi kenan daga arfa ake dauko da ake dauko aiki arfa ayi kwanan musulma a ji ayi jiwa kafin da fada duk wannan bayan arfa ake bewa to shi za kenan idan mutum wannan sauki da aka yi ka zama tsautsayi kai baka zo ba a wurin kuma dare ya kare kaf baka samu shigowa ba filin arfa ba shi ta wuce ka magana kenan ta wuce ka shine abin da yake wannan ruwa ta Abdullahi bin Umar wanda ya zama to bai tsaya ba arfa a daren Muzdalifa kina rattara ga wata ragwanan Muzdalifa har daren Muzdalifa ya kare alfajir ta keto baka samu arfa ba to haji ta huce amma duk lokacin da ka shigo in dai a wannan wuni ne kurin jikan arfa ka tsaya sai kai kwana kurin sai ka dawo shine magana kenan kenan shine kenan man lam yaqif bi arfata min layl muzdalifa duk wanda bai tsaya ba a arfa a daren muzdalifa qabla an yaqif fajr ka yake to al fajr faqad fatahu al hajj hajj ta wuce shi amma wa man waqafa bi arfata min layl muzdalifa wanda ya tsaya a arfa a daren muzdalifa min qabla an yaqif al fajr ka yake to al fajr ka tsaya bal adraka al hajj hajj ta qasam hajj sai تتي وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال من أدركه الفجر من ليلة المزدلفة ولم يكن بعرفة فقد فاته الحج ومن وقف بعرفة من ليلة المزدلفة قبل أن يصلي الفجر فقد أدرك الحج هي كما رواية سمع مالك ya kawo ruwa kenan wani magana dai ga wasu kahin shi sun yi wannan magana kenan cewa yanzu kenan na tattarwa a ƙwararwa da suka cewa duk wanda mana adarwa fajar wanda alfajar ta sama من ليلة مزدلفة أدار مزدلفة ولم يكن بعرفة بقيا بعرفة هل أحد السابق كان ونوري الفجر تيب كسام شكو عرفة فقد فاته حج حجته وجهك شما كان يعرف ومن وقف بعرفة من ليلة مزدلفة وانت يسام أيوا عرفة أدار مزدلفة قبل قبل أن يطلع الفجر كان كيتو على الفجر فقد أدرك الحج يسام حج قال مالك مالك يا مغنى في العبد يعتق في الموقف بعرفة فإن ذلك لا يجزي عنه من حجة الإسلام إلا أن يكون لم يحرم فيحرم بعد أن يؤتق ثم يقف بعرفة من تلك الليلة قبل أن يجب الفجر فإن فعل ذلك أجزاء عنه نمي وتفكر زي إمام مالك إمام مالك إياه مغنر قال مالكم في العبد مالك يا مغنى كان باوى يؤتق ذاك أنت تشي في الموقف بعرفة عرفة ثاني باوى اللي مجريش سنة هي لن عرفة سيشا مجريش وانا دقيو نا أنت تكتر جزي ما جدا إبادة يتي نا أنت تكي أنا هي لن عرفة مالك يتي تونا باوى لن إيه لن عرفة فإن ذلك لا يجزي عن الإسلام wannan haji ko ya yi ta batta mai matsayin haji ta farilla shi haji musulunci wadda aka ɗora wa musulmi rukunin haji rukunin musulunci guda biyar to wannan bawa da aka yantar da shi a hilin harfa to wannan haji batta mai haji musulunci illa an ya kulla min haram hidi idan bai harama bai zo ba da haraman aikin haji yanzu ya samu labari ya zama da a wannan halin fayi hurin ta yi sabuwar harama iya matsayin ɗa su mai ɗuɗu arafa sai tsaya arafa min dukkan laila a wannan daren kakin zuwa asali kere yanzu sai bayan ya zama ɗa ne zai iya niyya sabuwa ta aikin haji iya matsayin ɗa ta kun in yi haji ta ɗauke mai hajjin musulunci ta faranta amma in niyya da ya ɗauko ta iya bawa ce kenan biyayya ba hajji ce ba ta ba ta musulunci ba ana ba ta farilla ba sun bawa hajji ba ta kai magana kenan hajji ba ta kan bawa kamar da hajji sai dai da aka karamin yaro karamin yaro suka ce ya wale ko ko ya bi kusan dai kisa ya wale ko ko ya bi asalin ya wale ya bi takarun mu ba su ji abin da balare da yake musan larabci ba ran idan yaro zai ce ya walad ya walad ya walad ya walad to ya walad ya walad yake ce su ya walad dan a aikin haji suke shi ana kama sunan kana yar balaga ya ce ya walad duk kamata kamata ya kana karamin alhaji ya suka doka kenan karamin alhaji shine ya wale haka ne me ya yi ran su ce yarinya ya bil ya bil ya bil to shi ya ce ya bil ya bil da kuma shi ne suka sama karama hajjiya ce yabi da ka ji yabi karama ta yi hajjiya tara karama ga ji ka ji yabi a wu a ta aka hajjiya tara karama ka hajjiya ta ko ta aka hajjiya ta ce masa yabi an ka ji ya wane to ya wane iya karami aka ji hajji da shi shi ne ya wane asalin kalmar ya wane yabi haka ta hausa ya wane yabi ita kuma ya wane yabi to nan kenan shi ma yaro karami kiryawar karami ma kenan in yi haji iya karami in yi balaga shi ta samu bashi kenan da yaro karami da bawa duk a hukunci guda ne idan yaro ya balaga ko da ya yi haji din ta gatanci iya karami wata aka yi shi in ya balaga ana bukata je haji ta farilla ta musulunci haka shi ma bawa in ya musulun ya zama in ya zama da sai ya je sabuwar haji ko da a arfa aka yantar da shi tunda ya ɗauko niyya iya bawa iya nan haji tana nan ta matsayin shi bawa bai ɗauko niyya ba iya matsayin ɗa shi ne a nan abin da malaka zai mallawa yake bayani ta shi an tana ne mace da yaro dukkan nubela gaba ɗaya ne da mace da namiji dukkan nubela gaba ɗaya ne da mace baiwa da namiji bawa ɗaya yaro mace ƙarama wani bata balaga ba ko tana da armi ai bata balaga ba ana shi ba armi ke ba shi zuriya ai da balaga balaga ake ani ba ba na ce rufe kalman salas kenan magana asabiha ta tare mace ɗaya ne namiji dole bai balaga ba ko da amai almai mata almai zai zamantowa jigla balaga ba sai ta balaga hatta da namiji dan ya arme bai zama baligi dan ya arme amai almai ake nan akwai wurare da kewa yaro karami sai ya shiga bakwai masu arme da wata da kenan an musu arme kamar na abu ne ko sun girma dole ba sakaci ana ka cikin wasu al'adun wasu kasashe a takaice dai ana yin kurin baligi ko namiji ko mace dole bai balaga ba iya na matsayin sabbi yaro sai ya ce wa illam yuhrim hatta tala al-fajr amma an ba shi yanci amma bai dauki ba niyya ta aikin haji iya nan hal al-fajr take to ta daren muzdalifa kana bi manzilati man fata wal hajj iya matsayin wanda haji ta wuce na menene ya ce idalin mutunukin hukufu bai arfa ta kabar tsibir fajar matuƙa bai samu ba tsayuwar arfa kayan ketowar alfajar minata mutunukin bai a zarar mutunukin ko ya kunu al'abin hajjata islam kadiya dole sai ya rama wannan hajji in ya samu yanci ya sabuwa amma wannan da ya bata yi ba nan kuma yake so ka maka magana da ya ce maka kana bai mazata man fata wani hajji kenan shi yanzu ya zama da ba bawa bane ba kun bai dauko ba niyya ta aikin hajji sabuwa ta iya ba matsayin baligi shi ba bawa bane ba kenan hajji duka ba ta yi ba ɗan hal alfajar ta keto bai je bai dauko niyya ta aikin hajji to iya da hukuncin wani hajji bayan wani hajji ta wuce ba mun bayani me yake hajji ta wuce mun bayani a baya zai zo ya mai da hajjin shi umara ko haka muka bayani a baya ya kara muka bayanin hukuncin wanda hajji ta wuce aka ta wuce shi sai ya je ya yi duk abin da ake yi ya yi mai hajji hajji ta kuma umara sai zai yi sa'ayi ya yi tawafi ya sa'ayi ya aski shi ke umara ce kuma hajji ta ana binci bashin hajji sai maka bayanin wannan bawa mai wannan halin in dai bai ɗauko niyyar sabuwa ba a ran nan ya shigo to iya matsayin wani hajji ta wuce shi sai mai da hajji shi umara kuma sake sabuwar hajji ta musulunci shi ne ce wa yakunu ala al-abd hajjatul islam qadiha kenan hajji musulunci ta wajibi zai yi zai ramuwa sai taƙadimun nisa'i wasu sibiyar yanzu maganar a musdalifa ake kwana an kwana ƙa'ida ba matsalar komi bayan sallar asuba haka matsalar sallar ne bayan an yi sallar asuba a musdalifa ana ambatan allah rana kayan ta wannan jan kayan ta hudu sai a kaɗo ga musulfa haka ne ƙa'ida a kan abu tama akwai wani uzuri ga masu uzuri ba ga kowa ba sai muka bayani gabato zauwa da mata a turo su kayan ketowar a cikin dare su su kamo hanya su zo mina a yi musulfa kwana ake an kwana washe gari a tahimina a yi jiwa ko na ranar farko da sallah to yanzu wannan lokaci da aka sa na ka'ida na yin sallah a musdalifa ta asuba a ambaci Allah a nan har rana ta kusa hudowa gab tana hudowa sai a kado asalin a maka ke to amma akwai wani sauki da aka wa wasu masarauni shine mata da ƙananan yara to wannan mas'ala ce imam al-ribabi ya kanta التي حدثني يحيى عن مالك النافي عن سالم عبد الله بن عبد الله بن عمر أن أباهما عبد الله بن عمر كان يقدم أهله وصبيانه من المزدلفة إلى منى حتى يصلوا الصبح بمنى ويرموا قبل أن يأتي الناس za mu ga mutum zai maki musa imam malik zai kawo wannan ruwaya ta wannan sahabi duk da akwai hadisi marfu'i kan mas'ala sai wannan ruwa gare shi ba wannan hanyar gare shi yana kwa hadisi marfu yaron salama yana tura mata da yara ya tura su kashin eh kayan kito alfajir to zulun nan da ruwa ta fi bin umar ce kenan salin abdullahi ya abdullahi bin umar ne suke ba da labari eh akan cewa abdullahi bin umar kana kadimu ala wasbiyana wannan mudalfa iya tura iyalan shi mata kenan da yara iya tura su daga muzdalifa ila mina zuwa mina hatta su da subah bi mina a mina zuwa asuba ba mu kwasa a muzdalifa sai tura su cikin dare ta tahi mina su yi sallar asuba a mina ba a muzdalifa ba kuma wa yarmu qabala an ya'ti an kuma za su yi jiwon su kafin sauran mutane su iso sun sun kare ɗan wani mas'ala ce wadda mai haɗi da bayanai kan wanda ake maran gome da ake magabata bayan hadis marfu'i dai ganin lokacin mu kaɗan ne insha Allah lokacin zuwa ƙarshe muna fata Allah kai mu rana ta yau sai mu rasa magana a harkon babu insha Allah sai mu koma harkon babu قريب النساء والصبيان زوغا من إن شاء الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته